من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى منا 23 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da na dan manta na na abu na din 16 16 ga watan 1 shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasinmu na karatun littafin al-kaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba muna nan dai a cikin al-kabiratul rabi'a kabira ta hudu ba'ana a jerin gwanan manya-manyan laifuka da malankan yake jero mana mana ta hudu ne wacce take bayani game da barin sallah to ya mu shiga sabon fasali ne a cikin dai wannan ita kabira din mala ya ce faslun fasali mata yu'maru sabiyu bisala yaushe ya kamata a umarci karamin yaro da fara sallah shine fasarin da za mu shiga ma'ana malam ya yi ya faɗaɗa fasalin sallah kwarai da gaske da faɗi sosai saboda mahimmancinta a cikin ayyukan bayi malai ce rawa abu dawud da sunan anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala al'imam abu dawuda ya fitar da hadisi a cikin sunan nashi ya ce haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين كأمرت كرمين يارو دين سلا إدن يكي شيكرو بكوي فإذا بلغ عشرة إذن كم يكي فإذا بلغ عشر سنين إذن كم يكي شيكرو قوما فاضربوه عليها كدكيش أكنتا معنى إذن يكي ألوكة كم سيئة دكيشي wannan hadisi al'imama abu dawud ya fitar da shi da imamu tirmizi a sheik muhammad nasuddin albani ya inganta shi wa fi ruwayatin ya zo a cikin wata ruwaya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce muru auladakum ku umarci ƙananan yaranku bisalati da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin suna 'yan shekaru bakwai wadribuhum alaiha ku kuma da ke su akan yin sallar idan suka ƙinta wa hum abna'u ashir idan sun kai shekaru goma sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wa farriqu bainahum fil madaji'i sannan sai ku raba tsakaninsu a wajen shimfiɗa wannan ruwaya ita ma dai al'imamu abu dawo da ya fitar da ita da imamu ahmad hakanan dukkanin su guda biyun yan uwa ruwayu ne ingatattu gaba ɗayansu yan uwa waɗannan a hadisai da malam ya kawo mana a farko suna bayani ne game da lokacin da ya kamata a ce an fara tilastawa yaro ya fara yin sallah amma ba ana nufi wai lallai dole sai yaro ya kai shekaru bakwai sannan za a fara umarta sai sallah ba ba wannan shine abin da mafhumin hadisin yake nufi ba dan na taba ji wani yana cewa idan yaro bai kai shekaru bakwai ba ba umartarsa da sallah sannan kuma idan ya kasa da shekara bakwai aka zalunce shi aka dake shi to an zalunce shi yace saboda ya annabawi cewa yi ku dake su idan sun kai shekaru goma to kai dan me zaka dake shi bai kai shekara goma ba to abin da hadisin yake nufi shine lallai da yaro ya kai shekaru bakwai to ya fara jiyo ƙanshin sinnut tamiz kenan shekarun da ya fara ƙoƙarin tantance abubuwa ya fara ƙoƙarin gane abubuwa ya fara ƙoƙarin gane daidai da rashin daidai to sai a fara umarta sai yi sallah tashi ka je ka yi sallah idan za ka je masallaci kama hannunsa ko tafi da shi idan za ka yi sallar nafila sashi a kusa da kai kuna yi yana dan wasan nan yana dan babar ɗinsa ko matarsa a haka alalakalla da yana ganin abin da kake yi wato akwai wani sirri yan uwa mai girma a cikin yaro ko yi sallah tun yana karami za ga sallah ba za ta bashi wahala ba amma wallahi diyar da bai koyi sallah yana karami ba idan ya girma sallah sai ta wahalar da shi kaga wajibi ce dole ce amma wallahi wahalar da shi za ta rinka yi amma idan yaro ya saba da sallah sai ta zama masa ma jiki sai kasance abu ne ma da in bai yi ta baya jin daɗi to wannan ya danganta a gare ka idan yaron ka yana shekara bakwai idan da asuba ka tashi tashe shi je alola kama nan su kwatar masallaci ka ajiye shi a kusa da kai da magariba an ka dawo daga wajen aiki ko da kasuwa an kana gida Allah ya taimaka kana gida sashe alola kamo hannunsa ku zo masallaci ka dora shi a sau alal akalla duk abin da wato shi yaro babban abin da yake gani abin da idan sai yake budewa da shi shi yake zama a cikin ransa idan mai kyau ne zai taso da abu mai kyau idan mara kyau ne kuma haka shi ma to yaro ya taso da sallah da zuwa masallaci da irin waɗannan guraren kai hatta irin karatuttukan nan da kake zuwa haka a masallaci haka kamo hannunsa ka to tare da shi e ka zo ka ajiye shi ko da ba lallai mai da hankali ji abin da ake faɗa ba amma dai ka zo da shi alal kalla zai iya tuno cewa ana kama hannunsa a da shi ina karatu masallaci ake zuwa da shi ina iya ina iya tuna wannan akwai lokacin da da idan za a je karatu akan kama hannuna a tafi da ni karatun soro irin karatun soro yayin mu idan zai je karatun soro nan cikin loko wajen wani malami malamin ya rasu Allah ya ji kansa da rama sai da sassafe da sassafe irin bayan sallah asuba din nan lokacin da bacci ya fi daɗi sai a ce ba za mu yi bacci ba sai an tafi da mu karatu mu ba karatun zamu yi ba kawai rakiya zamu je sai mu je mu tsaya shiga ya daɗe kuma daɗewa ake a karatun wallahi sai su daɗe muna waje muna ta wasan alal akalla har yanzu wallahi ba na manta wannan abu har yanzu wannan abin yana raina to yaro irin wannan abin yana mai tasiri kwarai da gaske to yaro ya saba saboda yan uwa sha'anin sallah sha'ani ne mai girma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka Allah madaukakin sarki ce masa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahanu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah madaukakin sarki ce da an tsarta a gare shi wa amur ahlaka ka umarci iyalinka ƴaƴanka da matayenka duka ka umarce su bis salati da yin sallah ai mun san dama wanda ya zo da sallah shine manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma dole ne zai umarci matayensa da ƴaƴansa su yi sallah to amma me yasa Allah yake ce masa wa amur ahlaka dan ka gane muhimmancinta ta don ka gane wani abu ne na musamman aka ce da annabi ya umarci iyalinsa ba kuma umarnin kaɗai ba sai Allah ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu tsabir alaiha ka jure ka yi haƙuri a kan umarta tasu da yin sallah ba ce masa aka yi wasbir ba akwai bambancin asabru da kuma istabara in aka ce istabara kun ga akwai daɗin ɗa'un a kai ko malaman larabci kuma suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda kaga an ƙara wani harafi akan wata kalma to yana nuna akwai daɗuwar ma'ana kuma akan kalmar in aka ce asabar haƙuri kenan istabar kuma haƙuri da jajircewa da tsaya kai da fata kai abu to irin wannan Allah maɗaukakin sarki ce da annabin sa yi ka tsaya ka jajirce saboda ka ƴan uwa da yawa daga cikin mu muna yin wasu kurakurai shine sai mu taho masallaci sai mu bar baya babu zani ma'ana yara suna ta bacci a gida wani yaron sai karfe takwas zai tashi ya sallar asubahi kai ahlus sunna ne amma dan kadan duniya ne babu ruwansa ba daidai bane ba daidai bane ko shakka babu wannan kuskure ne yan uwa yadda kake kokari ka haɗu da Allah lami lafiya ai an ka su ma kai musu wannan fatan yadda kake kokari kai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yanka da matarka duka ɗora su akan wannan kada ka yadda iyakacin iyawarka a cikin ‘ya'yanka a samu wani wanda ya fadare akan irin wannan sai dai idan ka iyakacin iyawarka wannan kuma Allah ba zai tume ka ba idan wani abu za ga ya fita daga sai tsara taka ka yi iyakacin iyawarka amma sai Allah ya jarbe ka da wani takadari wannan babu yadda za ka yi amma mana kuskure wallahi za ka ga mutum ya yi alwala ya tawo masallaci amma bai damu da yaransa suna sallah ko ba sai ba wannan ba daidai ba ne eh ka tabbatar kowa ya tashi sannan idan ka je ka dawo kuma ka tabbatar kowa ya je masallaci ya yi sallah idan maza ne idan mata ne kuma kowa ya yi sallah to alhamdulillah ka sauke nauyin ka ku anfusakum wa ahlikum nara din nan ka fita da kanta amma idan ba haka ba wallahi baka fita ba baka fita ba har yanzu akwai sauran na aka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan yaro ya kai shekara goma shekara goma fa ba wasu shekaru masu yawa ba shekara goma ana ce mai sai sallah baya yi to annabi yace babu laifi a buge shi ai masa bulala ina fata an fahimta amma sai a masa bulala daidai gwargwado ba bulala da ta cutar da shi ta fasa masa jiki ba da sauransu daidai gwargwado yadda za a yi masa horo na addinin musulunci akwai ta'aziri dama eh akwai ta'aziri babu laifi a idan yaro yayi abin da ba daidai ba aka yi masa fada aka yi masa fada yaki to a yi masa bulala amma da ya kasance duka shine mataki na ƙarshe duka shine mataki na ƙarshe da za a yi to amma nan wajen sai Allah madaukakin sarki ce a fara daga mataki na ƙarshe duka me yasa dan ka gane mahimmancin abin da aka ce a ɗauki mataki akan nasa ita ce sallah kaga ba a ce idan ya kai shekara goma kai mai nasiya ba a annabi ya ce ku dake shi akan sa kowa ya san ko yadda annabi yake da tausayi da jin kai namu amma ya ce a yi duka akan abu kai kasan wani abin makarami ba ne ina fata an fahimta uwa saboda haka sallah tana da girman kadari a wajen Allah maɗaukakin sarki shi sa annabi baya wasa da baya wasa da lamarinta baya wasa da lamarinta kwata kwata sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ruwaya ta biyu yace wa farriqu bainahum idan sun kai shekaru goma nan to sai ku raba tsakaninsu fil mabadi'i a gurin kwanciya akwai rabawa bisifa amma akwai kuma rabawa bisifa khasa in aka ce rabawa bisifa amma shine ku raba su gaba daya ya kasance gurin maza daban gurin mata daban misali a in kananan yara ne yan shekaru biyar biyar haka to maybe ga kan namiji ga kan mace haka suke kwanciya tunda kananan yara ne ba san komai ba to amma da sun kai shekaru goma idan akwai wadata a warewa kowanne ɗakinsa mazaje a basu ɗakinsu mataye a basu ɗakinsu sifa khasa kuma yan uwa shine hatta su mazan ya kasance ko da ɗaki ɗaya suke kai ga gurin zamanka kai ga gurin kwanciyanka kai ga gurin kwanciyanka kada a rinka haɗa su a guri guda yan uwa fahimci wannan abun ba daidai bane yara su rinka mannewa a jikin juna haka kamar sadin ka san kifi ne a mammanne idan aka so shi haka to ba daidai bane kowanne sai a ce kai ga shimfaɗaka kai ga shimfaɗaka wannan shine abin da yake daidai yan uwa shine abin da yake daidai malamai suka ce shari'a ta hana namiji da namiji su kwanta a shimfaɗa ɗaya kuma su lullaba da abin lullaba ɗaya ba daidai ba ne uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan ba daidai ba ne mace da 'yar uwarta mace su kwanta a kan shimfiɗa ɗaya su kuma lulluɓa da abin lulluɓa ɗaya hadisi ya tabbata ingantacciyan uwa a cikin sahihi muslim imam turmizi ya fitar da shi imam albayhaqi a cikin sunan sunan kubra tasa ya fitar da shi hadisi ne na abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yake cewa la yanzuru la yanzuru la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a annabi ya ce ba daidai ba ne namiji ya rinka kallon al'aura ɗan uwansa namiji wannan haramun ne irin maguzancin da zaka je ka tara ana yi a wasu daga cikin karkara ta mu sai ga an zo a bakin rafi ana ta wanka ga maza suna ta wanka kowa na kallon kowa wani lokaci in kana tafiye tafiye zaka rinka kallon wannan daga nesa kana hanguwa ga sunan mutanen kan titi ma suna kallon su wani ya tubi tsirara wancan ma ya tubi tsirara suna wanka a bakin kogi wannan maguzanci ne wallahi ba addinin musulunci bane ba daidai bane haramun ne namiji ya kalli dan al'aura dan uwansa namiji haka nan mace ita ma haramun ne ta kalli al'aura ɗan uwarta mace yara sun girma ana kallon sai su rinka shiga cikin ban ɗaki ɗaya suna wanka tare ba daidai bane ba daidai bane kowanne ya shiga daban ya fito wancan ya shiga daban ya fito wancan ta shiga daban ta fito amma matukar za a rinka bari irin waɗannan abubuwan suna faruwa to lalle an buɗe kofar fitina da ba za a iya rufe ta ba ba za a iya rufe ta ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin hadisin ya ce wala yubdi rajulu ila rajulu fi thawbin wahidin wala tubdi almar'atu ila almar'ati fi sabin wahidin kada namiji ya lulluɓa da ɗan uwansa namiji a cikin tufafi guda ɗaya hakanan kada mace ta lulluɓa da ‘yar uwarta mace a cikin tufafi guda ɗaya haka manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam imam nawawi Allah ya masa rahama yake cewa idan ya kasance suna kwance a tsakaninsu babu wani shamaki a cikin tufafi guda ɗaya musamman ma idan duk kowanne ya tuba ka rigarsa ko abin da ya kamata ka fatarsa tana shafa fata ya ce to wannan haramun ne haramun ne haramun sai to amma misali in za a ɗauka a cikin mayafi ɗaya suke amma akwai ɗan wani hajis ko an ɗan sa fulo a tsakaninsu ya ce kuma tare da amintar babu wata fitina da za ta biyo baya ya ce wannan makaruhi ne ba fa daidai bane aka ce makaruhi ne shi ma irin wannan ɗan uwa an fahimta ashe kun ga akwai yanayin yadda muke gudanar da rayuwa akwai gyararraki da ya kamata addinin mu ya gyara mana mu gyara gaskiya yanzu irin yara da suke kwanciya a waje irin almajirai haka sai ka je ka tara wannan a jikin wannan wannan a jikin wannan ya manne haka akwai fitina a cikin wannan sosai akwai fitina idan aka ce yara sun fara kaiwa shekarun balaga irin wannan raba su ake bai kamata su rinka irin wannan kwanciyar da suke yi ba saboda kaga irin wannan haƙƙi ne da yake akan wa akan wali shi sa malamai suka ce haƙƙi ne akan wali ma'ana iyayensu su raba irin waɗannan abubuwa yan uwa rashin lura da irin waɗannan abubuwan ya jefa al'umma da yawa a cikin barna barna kuma mai yawa kuma mai girma barna kuma da take mara daɗin jima kwata-kwata kwata-kwata akwai wanda zaka ga su suna tutiya da wayewa ko zamananci ko boko ko abin da ya kama da haka sai kaga ‘ya'yansu balagaggu maza da mata ɗakin tsaye tare suke kwana tare suke kwana to wannan me kake tsammani shi ne ya jawo abin da yake faruwa na abin da suke cewa zinal mahari zana tsakanin ‘yan uwan juna tsakanin wa da kanwa ko tsakanin kanwa da wa haka za ka zanka jin irin waɗannan maganganu na babu daɗin ji kwata-kwata suna faruwa tsakanin mutane to yan uwa abin da yake faruwa wallahi kaucewa maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam in dai annabi zai magana ka kibi to wallahi sai ka gaba daidai ba in dai har manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ce kai gabas kaga kai akwai abin da akwai abin da yafi maka gabas din ka dawo kai yamma to insha Allah ta'ala zaka hada abin da da abin da baka so a yamman nan to abin da yake faruwa kenan abin da yake faruwa kenan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله babban malami Abu Sulaiman al-Khattabi Allah ya masa rahama yake cewa hadhal hadithu wannan hadisi da muka karanta yadullu ala ighlabil uqubati lahu yana nuni game da kausasa da kaurara da girmama uquba ga shi wanda yake yin sallah iza balaga idan ya kai shekarun balaga tarikan laha yana mai barin sallah abinda malam khattabi yake so ya gaya mana shine yaro an ce a dake shi idan ya kai shekara goma dan shekara goma ya kai shekarar balaga bai fi kai shekarar balaga ba to ya kuma kake gani idan ya kai shekarun balaga ya ki yin sallah shi kuma a masa mai kenan an fahimta kaga in akwai abin da ya fi duka shi zai a masa kenan shi za ku zo ku karanta wasu malaman da suke yan zafi cewa suke ma idan ya ƙi a kashe shi za mu karanta za ku ji wa kana ba'abu ashabi al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wani daga cikin ɗalibai ko almajiran imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya kasance ya tajju bihi shi yana kafa hujja ma da wannan hadisin fi wujubi qatlihi a bisa wajabcin kashe idan mutum ya balaga ya ki sallah kun ji ba kun ga dai an yi zafi to amma dai alal kalla zaka ga shi abin da ya kalla shi ne in aka ce duka to me sama da duka sai kisa zai ce kawai to a tura shi lafiya a kashe shi yace idza tarakaha muta'ammidan ba'da al-bulugi idan ya kyale sallah yaki da ganganci bayan ya balaga yace to kawai a kashe shi wa yaqulu yace idza tahaqqa ad-darbu wa huwa ghayru baligin idan har zai cancanci shari'a ta ce a dake shi bai kai shekarun balaga ba fa yadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulughi min al-uqubati ma ablagha min ad-darb yace fa yadullu to wannan yana nuna mana ashe annahu cewa shi ya tahiqu ba'dal bulugi yana cancanta bayan ya kai shekarun balaga min al-uqubati da ai masa uquba ma ablagu irin uquba da take tafi tsanani tafi kaiwa matuƙa min ad-darbi daga duka sai ce walaysa ba'da ad-darbi shay'an bayan duka kuwa babu wata uquba da take sama da ashaddu min al-qatali mafi tsanani sama da kisan kai saboda kawai shi sai bada hukunci yace kawai idan mutum ya ƙi yin sallah bayan ya balaga a kashe shi tare da cewa kun ga wannan a fitowar tasa akwai tashaddud a cikinta akwai tsanani ko to amma dai tun da shari'a ta ce idan yaro ya kai shekara goma a dake shi to idan ya wuce shekara goma fa ya kai shekarun balaga to lallai sai a ɗau matakin da ya kamata a tabbatar baya sallah a tabbatar yana sallah yan uwa wannan lamari ne da ya kamata a ce mu tsaya gaskiya duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya ɗora masa nauyi na iyali na zuriya ko ya ɗora masa nauyi na almajirai da ke kula da su ko wasu wanda suke ƙasa da shi to wallahi yan uwa Allah madaukakin sarki zai titsiye ka a gaban a ranar tashin alkiyama ya maka tambaya akan wani nauyin da ya baka yaran mu da Allah madaukakin sarki ya bamu sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mu su game da sallar su ba wai kawai mu kawo abinci bane a dafa yara su ci mu biya musu kuɗin makarantar boko su je mu biya musu islamiyya su je shikenan na fita a'a al'amarin tarbiyya yan uwa ya fi ƙarfin haka wallahi sai ka rinka tsayawa me yake zuwa ya zo me yake kaiwa ya komo me yake faruwa dole sai kai wannan da yawa yadda muke ɗauka kawai idan na biya yara na kuɗin makaranta shikenan na fita alhamdulillah na sauke nauyin su wallahi baka sauke nauyi ba baka sauke nauyi ba sai ka rinka bibiya sai ka rinka bibiya eh bari in baku misali da misalin ƙasar yadda muke ciki idan shugaba ya bada aiki ya naɗa ministoci da masu bashi shawara ya ce kowa ya je aikinsa sai koma sai koma a kan kujerar mulki ya zo na naɗa hannunsa idan aka yi abin da ba daidai ba za a tuhuma ba za a ce minista ne wani ma shi ya san wani minista da ya tashi tsinonsa cewa zai shugaban ƙasar nan ɗan kaza ne shi ya musu abin da ba daidai ba haka gidanka yake saboda haka dole sai mutum yana bibiyar menene yake faruwa a gidansa wajibi ne musamman al'amarin sallah da lalle ne mu tsaya mu ga yaran mu suna sallah iyalan mu suna sallah ba sa wasa da sallah yan uwa albushirin mu malamai suka ce duk gidan da aka tsaya aka kiyaye sallah aka yi ta yadda ya kamata to insha Allah ta'ala talauci yayi bai bai da wannan gidan ba da shi da abinda muka fi jin tsoro ba yanzu Allah madaukakin sarki haka yace da annabinsa wa'amur ahalaka bis salati wastabir alaiha sai ce me la nas'aluka rizqan na hannu na ruzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah ya ce da annabinsa idan ka tsaya ka umarci iyalinka suka yi sallah ka tsaya ka jajirce akan su la nas'aluka rizqan ba ma tambaye ka wani arziki mu ne zamu azurta ka sai malamai suka ce karkashin wannan ayar suka istinbadi cewa duk gidan da aka kiyaye sallah aka tsaya akan ta yadda ya kamata to lalle arziki zai wadata a wannan gidan saboda haka a kiyaye sallah sai a samu arziki kaga ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar saudiya suka samu abin da suka samu kenan saboda suna kula da labarin sallah duk ma'aikacin aka kiran sallah sai ka bar abin da kake kaje kai sallah duk shagon da kake sai da abin aka yi sallah aka kiran sallah sai ka bar abin da kake sai ka bar wannan kasuwancin ka je kai sallah wani guraren ma har attendance ake na masu zuwa masallaci Allah kuwa wannan da gaske ne har attendance ake na masu zuwa masallaci wasu wani sun zo kai me yasa baka zo masallaci za a ganka kuma idan aka tabbatar maka da wani uzuri za a dau mataki a ganka dan ulama bulala to da suka kiyaye sallah sai Allah madaukakin sarki azurta su shekara 40 da suka wuce gaje ka ga Saudiya Najeriya ta fi ta kyau Kano ta fi ta kyau lokacin da najeriya suke da airways da yawa saudiya ba su da jirgi ko guda ɗaya amma yanzu fa to ka gani sai aka samu in kalaba ala waje shi kenan ko sai sama ta koma ƙasa sama ta koma ƙasa to mu ma da yanzu za mu yi mu gyara lamarin sallah wallahi da sai Allah ya damar da abubuwan duk da muka rasa su mu kiyaye sallah mu rike ta da kyau shugabannin mu su fada akan sallah da mun samu abin da muka samu to amma sai dai Allah ya kiyaye a za ka ce ba yi suke ba na'am na'am na'am gaskiya ne Mm. gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Mm. daga nan ake ɗauka a kai musu to yanzu na- yanzu saudiya mai suke bukata daga daga najeriya saboda allah yanzu akwai abin da saudiya su bukata daga najeriya da wahala da wahala to allah ba mu ikon kula da sallah malai ce hukmu tariki salati hukuncin mai barin sallah wannan za ku ga a a cikin karatu mun gabatar da abubuwa da yawa da suke da alaka da wannan ko saboda haka za mu dan karanta shi insha Allah ta'ala a gurguru- a gurguje sai mu ah, sai mu wuce malaki wa qad ikh- wa qad ikhtalafa al ulama rahimahumullah fi hukm tariki sala malamai sun yi sabani sun karu junan su ilimi game da hukuncin mai barin sallah wanda ya daina sallah gaba daya faqala malik wa shafi'i wa ahmadu rahimahumullah waɗannan malamai guda uku imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad Allah ya musu rahama duk su ukun suka ce tariku salati duk mutumin da yake barin sallah ya daina ta gaba ɗaya yuqtalu darban bisayfi fi raqabatihi za a kashe shi ta hanyar fille wuyansa eh za a kashe shi ta hanyar fille wuyansa thumma ikhtalafu sannan suka ƙara yin saɓani fi kufrihi game da kafircinsa shi wannan hukuncin da aka masa hukuncin barin sallah ne ba hukuncin kafirci ba sannan sai suka ce to menene kuma a matsayinsa addini shin yana nan a matsayinsa na musulmi ko kuma ya kafarta idza taraka min ghairi udhrin idan ya bar sallah ba tare da wani uzuri ba hatta yakhruja waqtuha har lokacin ta ya fita faqala ibrahimu an-nakhai wa ayyubu sikhtiyani wa abdullahi ibn al-mubarak wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rawayhi waɗannan malamai da ibrahim an-nakhai da ayyub as-sakhtayani da abdullahi ibn al-mubarak da imam ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahawaihi dukkaninsu suka ce huwa kafirun hukuncinsa kawai ya kafarta wastadallu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ba kuma magana suka yi da ka ba sai suka yi hujja da faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa al'ahadu labi bainana wa bainahum as-sala alƙawarin da ke tsakanin mu da su waɗanda ba musulmi ba shine kawai sallah abin da ya raba mu da su abu ɗaya ne shine sallah faman tarakaha wanda ku ya kyale sallah ya daina ta faƙa da kafara annabi ya ce ya kafarta Allah ya kiyaye mu wannan hadisi mun gabatar da shi a baya wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam hakanan sun yi hujja da faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa bainar rajul wa bainar kufri tarkus sala tsakanin mutum da kuma kafirci abin da ya shiga tsakanin mutum da kafirci shine mai barin sallah eh da ka bar da mutum ya bar sallah kuma shikenan ya- ya fara ɗaya bangaren waɗannan hadisai dukkaninsu gaba ɗaya mun gabatar da su a cikin darussanmu na baya malai ce faslun وقد ورد في الحديث ya tabbata ya zo a cikin hadisi sai dai yan uwa wani dogon hadisi ne malam zai kawo mana shi amma hadisin mawdu'i ne hadisin mawdu'i ne ayan san hadisin mawdu'i ko shine hadisin ƙarya hadisin da yake na ƙarya a wanda kirkirarsa aka aka jingina shi ga annabi imam al-baiquni yana cewa wal kadhibul mukhtaliqul masnu'u 'ala an-nabi fa zalikal mawdu'u yace hadisin magana da aka kirkira aka sana'anta ta aka jingina ta annabi yace wannan hadisin shi ake ce masa mawdu'i in aka ce hadisi da'ifi da dan sauki sauki da dan dama dama sama da a ce hadisi mawdu'i saboda shi hadisi mawdu'i gaba ɗaya hadisin ƙarya ne to wannan hadisi irinsa ne kawai an cakuɗa wasu wurare ne da wasu wurare an ɗauko wasu hadisan da suke sun inganta da wasu wanda ba su inganta ba da wasu wanda ba- babu su gaba ɗaya aka cakuɗa su aka gauraya su a waje guda gaba ɗaya to amma dai za mu karanta tabarrukan eh za mu karanta ku ji abin da yake cikin su sai mu wuce a gurguje ba bayani ta bi inganta mala umar bayanin me za'i eh la larabcin za a karanta yawwa yawwa a karanta abin da a ji abin da yake ciki ba yadda yake shine yace inna man hafaza ala salawati al maktuba hakika wanda ya kiyaye salloli guda biyar na farilla sune al maktuba kenan akramahu Allah ta'ala bi khamsi karamatin Allah zai girmama shi da wasu karamomi guda biyar ba fa annabi ne faɗa ba yawa yadda ga su abubuwan kama haka yurfa'u anhu biqul aishi na farko za a ɗauke masa ƙuncin rayuwa wa azabul qabri za a ɗauke masa azabar kabari wa yutiyahu kitabahu bi yaminihi za kuma za a bashi littafin sa a hannun dama wa yamurru ala sirati kal barqil khatifi zai kuma wuce ta kan siraɗi kamar walƙiya mai wulgawa irin fal nan ta wuce wal nan ita ce khatib mai wucewa wal haka wa ya da jannata bi ghairi hisabi zai kuma shiga aljanna babu hisabi wa man tahawana biha wanda ko yake wulakanta sallah yake tozarta sallah aqabahu Allahu bi khamsi asharata uquba Allah zai masa hukuba da wasu uqubi guda goma sha biyar khamsun fi duniya guda biyar a duniya za a yi masa su wa salatun inda mauti guda uku za a yi masa su ne lokacin da ya zo mutuwa wa salatun fil qabri guda uku za a yi masa su ne a kabarinsa wa salatun inda khurujihi min al qabri guda uku kuma za a masa lokacin da yake fitowa daga kabari to ga sanan kamar haka fa amma lati fi duniya wanda za a yi masa a duniya su ne kamar haka fal ula ta farko yunza'u albarakatu min umrihi za a cire za a zare albarka gaba ɗaya daga rayuwarsa Allah ya kiyaye wasaniya na biyu yumha sima usalihin min wajihi za a goge za a share alamun nagartattun bayi daga fuskarsa eh zai kasance yayi kama da mutanen banza ba mutanen kirki ba wasalisa ta uku kullu amalin ya'maluhu la ya'jarahu Allahu alaihi duk wani aiki da zai aikata Allah ba zai ba shi lada a kansa ba duk aikin da zai na alkhairi ba zai samu lada ba warabi'a ta hudu la yurfa'u lahu du'a'un ila sama duk addu'ar da zai bayata hau sama ba in yayi ta kawai za ta tsaya ne a kansa kaga da matsala kenan al khamisa ta biyar din laysa lahu hazzun fi du'a'is salihina ba shi da kowane irin rabo a cikin addu'o'in nagartattun bayan Allah duk nagartattun bayan Allah idan suka yi addu'a za ta samu ɗaiɗaikun mutane amma shi ban da shi amin amin wa amma lati tusibuhu inda mauti amma guda ukun da aka ce za su same shi lokacin mutuwa fa innahu ya mutu zalilan na farko zai mutu a kaskance shine zalilan wasaniya ta biyu ya mutu ja'ian zai mutu yana matukar jin yunwa wasalisa na uku ya mutu a tashanan zai mutu yana matuƙar jin ƙishirwa walau su ƙiya bihari duniya inda za a shayar da shi duk kogin duniya gaba ɗaya duk kogin duniya gaba ɗaya a tattara a bashi ya shanye gaba ɗaya ma a rawa a tsufuhu wannan ƙishirwan nasa ba za ta tafi ba ba zai ƙosar da wannan ƙishirwan nasa ba wa amma lati tusibuhu fi qabrihi amma abubuwa guda uku da aka ce ya same shi a kabarinsa fal ula ta farko yadiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu kabari zai matse shi zai a zai samu bam shine kabari ya matse shi har sai ya kasance kashin sa wannan na abin nan ɗinsa kashin sa na ribs ɗinsa ko sai sun saba ma'ana na hagu ya dawo dama na dama ya dawo hagu kun ga wannan akwai hadisi ingantacce akai ko shine na ga muku wasu abubuwa ne aka cakuɗa su akai wasu sun inganta za ku ji abubuwan da muke faɗa wasu za ku ji kun san su a wasu hadisai ingantattu amma dai a tattara haka a gwamnati anan inda suke shine su inganta ba ya tabbata idan mutum ya shiga kabari ba mutumin kirki ba ƙasa za ta matse shi sai ƙashin alƙaransa sun yi me sun saba Allah ya kiyaye mu wasaniya na biyu yuqadu alaihi alqabru naran yataqallabu al-jamri laylan wa naharan za a hura mata za a hura masa wata irin katafariya wuta a cikin kabarinsa wanda a cikinta zai rinka jujjuyawa a cikin wutar lailan wa naharan dare da rana wasaniya wasalisa ta uku yusallatu ala alaihi fi qabrihi thu'ban za a sallada masa a cikin kabarinsa wani irin maciji ismuhu shuja'ul aqra sunan macijin kenan ashja'ul aqra ainahu min nari idansa daga wuta ne wa azfaruhu min hadidin farcen da ke jikin macijin su kuma daga karfe ne na karfe ne ɗulu kulli zufrin tsayin kowanne irin farce da ke jikin wannan macijin masiratu yomi tsayin tafiyar kwana ɗaya Allah kyauta ya kalimul mai yi tafa ya ƙulu zai rinka jiwa wannan mamacin ciwo shine ya kalim zai rinka sara sai yana ji masa ciwo fa ya ƙulu yana cewa ana shuja'ul aqra ni ne dai wannan macijin mai suna shuja'ul aqra wa sautuhu sautin wannan macijin mithlur ra'adil qasif kamar kwatankwacin abin nan ya take da suna tsawa aradu mai ƙara lokacin da ake ruwa idan irin aradin nan ta buga akwai wacce kai kanka in kana zaune a cikin ɗaki sai ka firgita yawa to muryarsa kamar haka take ya ƙulu yana ce masa amarani rabbi an adribaka ala tadyi salati subhi ila tulu'i shamsi ubangiji na ya umarci da ke ka in ta dukanka akan tozarta sallar asubahi da kai ka kiyinta har sai da rana ta fito wa adribaka ala tadyi salati adh-dhuhri ila salati al-'asr in ta dukanka akan tozarta sallar azhar da kai baka yi ta ba sai da sallar asr ta shiga wa adribuka ala salati ala tadyi salati al-'asr ila al-maghribi in ta dukanka akan tozarta sallar al-asr da kai har sai da ta kai lokacin sallar maghriba wa adribaka ala tadyi'i salati al-maghribi ila salati al-isha haka nan inda ke ka akan tozar ta sallar magriba da kai sai da kai ta sallar isha'i wa adribaka ala tadyi'i salati al-isha ila ila subhi haka nan inda ke ka akan sallar isha'i da ka kiyinta sai da lokacin sallar asbahi ya shiga fa kullama darabahu darbatan yaghusu fil ardi 70 zira'an duk lokacin da ya masa duka duka daya sai ya nitse shi ne ya gusu gasa ya gusu nitsewa kenan sai ya nitse a cikin ƙasa zira'i saba'in tsayin tafiyar da zai a cikin ƙasar fala ya zalu fil ardi ba zai gushe ba a cikin ƙasa ila subi har sai ya kai asbahi fa kullama darabahu darbatan haka ne ko fala ya zalu fil ardi ba zai gushe ba a cikin ƙasa mu'azzaban ana masa azaba ila yawmil qiyamati har zuwa ran tashin alkiyama wa amma lati tusibuhu inda khurujihi fi qabrihi amma abinda za a yi masa azabar da za a yi masa ya fito su daga cikin kabari fi mawqifil qiyama a matsaya ta tashin alkiyama shine na farko fa shiddatul hisab tsananin hisabi zai samu hisabi mai tsanani Allah ya ba mu hisabi mai sauki shi sana ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi yake yawan yi shine Allahumma hasibni hisaban yasiran eh ku riƙe wannan addu'a ku rinka yin ta Allahumma hasibni hisaban yasiran Allah ka min hisabi hisabi mai sauki dan yan uwa duk wanda ya sami hisabi mara sauki a lahira to kashin sa ya bushe eh shi sa mai addu'a Allah ba mu hisabi mai sauki sannan abu na biyu wa sakhatur rabbi zai haɗu da fushin Allah madaukakin sarki wa dukhulin nar na ƙarshe kuma shine da shiga wuta wa fi riwayatin wata riwaya tace fa innahu ya'ti yawmal qiyamah zai zo ranar tashin alkiyama wa ala wajihi salasatu asturin maktubat a goshinsa ko a fuskarsa akwai wasu zane guda uku da aka rubuta an yi masa wasu zane guda uku kowane zane akwai abin da aka rubuta a kansa as-satrul awwal layi na farko abin da yake kansa shine ya mudi a haqqillahi an rubuta ya mai tozarta haƙƙin Allah as-satrul sani layi na biyu kuma abin da aka rubuta ya makhsusan bi ghadabillahi ya wanda yake banta da fushin Allah Allah kiyaye as-satru thalith layi na uku kuma abinda aka rubuta a jiki kama dayyata fi dunya haqqallahi kama yadda ka tozarta haƙƙin Allah a duniya fa aisil yawma min rahmatillahi to yau kuma ka ɗebe tsammani daga rahmar Allah babu kai babu samunta Allah kiyaye to kun ga a ƙasa sai malai sa lamba ɗaya sai ce mawdu'un eh hadisi ne mawdu'i sai ce zakarahu ibn hajar al-haythami ibn hajar al-haythami shi ya fitar da shi a cikin littafin sa mai suna majma'u zawaid wa manba'ul fawaid su da littafin kenan a ibn hajar yan uwa guda uku ne akwai ibn hajar alhaisami akwai ibn hajar alhaita haitami akwai ibn hajar al'asqalani wanda muka fi sani da an ce ibn hajar yawa shi ne wannan mai bulugul maram ko yawa to wannan shi ne aka fi sani shi ne sharhin kuma sayi bukari da aka ce masa fatowar bari in ka ji an ce fatowar bari to nashi ne babban malamin hadisi ne wanda bayansa duniyar musulunci ba ta ƙare malamin hadisi kamar shi ba eh amirul mu'minin ne fil hadisi ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa aiki sosai Allah ya sa wa rayuwarsa albarka akwai na biyu shine ibn hajar al-haythami bi ta da ta to shi ma wannan ahlus sunna ne kuma ɗaya ne daga cikin malaman fiqhu shine mai littafin majma'u zawaid wa maba'ul fawaid yana da wasu littattafan haka shi ma ahlus sunna ne shine wanda ya kawo wannan hadisin sai na uku shine ibn hajar al-haythami eh shi kuma ya dan karkata zuwa ga shi a shi a haka ina fata an fahimta yawwa to shi sa malamai suka ce sai ka an karaka da wani ya ce maka kawai ai ibn hajar ya faɗa sai ka ce wanne daga ciki kai je kawo maka magana dan shi'a ya ce maka ibn hajar ya faɗa sai ka ce masa wanne in ya ce maka haisami sai ka ce to wannan kuma aje shi a gefe ba ruwanmu da shi amma ya ce maka haisami ko al'askalani to ka san wannan yawwa dukkanin sinamu ne amin amin malai cewa qala zahabi fil mizan imam zahabi mai littafi kenan ko a cikin wannan wanda nasu babu sharhi ba su ga wannan ba ko takhariji ne nake dan karanto mana abinda aka faɗa game da hadisi a cikin littafinsa mai suna mai suna mizanul i'tidal fi naqab rijal fi tarjamati muhammad bin ali al-abbas al-baghdadi al-attar da yake kokarin tarjama wannan malamin da na faɗi sunansa yanzu imam zabi yace rakkaba ala abi bakr bin ziyad an-nisaburi hadisan ya samu wani hadisi kawai ya dora wani kan wani ya hau hawar da hadisi ya jingina shi zuwa ga wannan babban malami Ali bin Abi Bakar bin Ziyad an-Nisaburi hadithan batilan wani hadisi batacce fi tariki salati game da mai barin sallah shine wannan hadisin da muka karanta so da hadisin da yan uwa bai inganta ba malai ce wa Ali bin Abbas radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace idza kana yawmul qiyamati wannan asar ne na Abdullahi dan Abbas ko bai ce annabi ya ce ba asar ne da aka jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas yace idan ranar alkiyama ta kasance yu'ta bir rajuli za a zo da wani mutum fa yuqafu bayna yaday Allah azza wa jalla sai a tsaye da shi a gaban Allah madaukakin sarki fa yu'maru bihi ila nari sai ai umarni da shi a kai shi zuwa ga wuta fa yaqulu ya rab limadha sai wannan mutum yace ya ubangiji me nai akan me za a kai ni wuta فيقول الله تعالى سي الله مدوكين سركي يتي لتأخير الصلاة عن أوقاتها za kai ka wuta ne saboda kana jinkirta sallah game da lokutan su zaka zauna ka kin sallah sai lokutan sallah sun fita sannan ka ce zaka je ka yi su wannan shi yasa za a kai ka wuta wa halifika bi kadhiban da kuma rantsuwa da kake yi da ni da ƙarya za ka yi rantsuwa da ni akan ƙarya to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kai mutum wuta dama wannan ai ya tabbata ko e ya tabbata akwai rantsuwar da ake ce mata yaminul gamus yaminul gamus malamai suka ce an ce mata yaminul gamus li annaha tughammisu sahibaha fin nari saboda tana turmuza tana tunkuda ma'abocinta ne zuwa wuta shine mutum ya rinka rantsuwa akan ƙarya mutum ya rinka rantsuwa akan ƙarya wannan ba daidai bane wa alaikum salam wa rahmatullah eh wannan bai ai mun gama daga lokacin da daga lokacin da muka zo zan fa'ai fa'ai sil yawma min rahmatullah shine karshen hadisin shi wannan wa ani bin abbas asar ne na abdullahi dan abbas yawa asar ne na abdullahi dan abbas shi daban yake shi wannan za ku ga shi ma ya sa masa lamba yace az-zawajir ya kawo shi ne a cikin littafin mai littafin zawajir ne ya kawo shi yawa shi daban yake ba shi ba wancan bane وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه هكذا يتي النبي إرادة أمسي سأر تبت أغريش وسرانا يتي دسا بنسا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما ألا كذا كبر marashin arziki ko wanda ka haramta wa samun rahamarka a cikinmu ثم قال صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي أتدرون ما الشقي المحروم شن كن سن وايه شقي وند الله حرمتا مسا سامن رحمتا قالوا سي suka ce man huwa ya rasul Allah waya manzo Allah kala sai ce tariku salati mai barin sallah shi wannan hadisin bai inganta ba mala yace lam a'thir alaihi yace ban ma san inda wannan hadisin yake bai ma gano inda yake ba bai inganta ba hadisi na karshe wanda zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala waruya annahu an rawaito cewa awwalu man yasudu yawmal qiyamati farko wanda za a fara bakanta abinda za a fara bakantawa ranar tashin alkiyama shine wujuhu tariki sala fuskar mai barin sallah kun san yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ranar tashin alkiyama shine mutane akan iya gane su da siffofinsu mutane da yawa za a gane su da siffofinsu wasu fuskokinsu za ta yi fari fat da ka san su kasan waɗannan mutanen kirki ne Allah ya samu daga cikinsu wasu fuskokinsu kuma ta yi baki kirin kamar bakin gawayi Allah ya tsare mu da su wasu kuma fuskarsu bayan ta yi bakin kuma sai ta kada kamar bula yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kaga ta Allah ya ce fa ammal ladhina swaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum sai ce me fudhuqul azaba wa amma allazi na biyabbat zuhun fafi rahmatillahi Allah ya samu daga cikinsu hakan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nahshurul mujrimi na yawma idin zurqan za a tashi mujrimai fuskar su kamar bula bulu fa ka taba ganin mutum bulu Qur'an tashin kiyama akwai bulu wallahi haka Allah ya faɗa zurqan shi da kalar bulu haka fuskar za ta tashi ba zai kyan gani ba Allah ya raba mu da su to yace haka za a tashi haka wanda fuskar ta fara yin baki wulik shine mai munana sallah dan da an ganshi a gane shi ba mutumin kirki bane mai barin sallah wa anna fi jahannama wadiyan a cikin jahannama akwai wani wadi yuqalu lahu ana ce masa al al mulhim sunan wadin kenan fihi hayyatun yace a cikin sa akwai macijai kullu hayyatin kowace macijiya sakinun raƙabatul ba'ir kaurinta kaurinta ya kai a wuyan wuyan raƙumi kaurin macijiyar kawai tuluha tsayinta kuwa masiratu shaharin gwargwadon tafiyar wata ɗaya kun gwancin an ce kwana ɗaya ko daga wata tafi ta tsayi wata ɗaya talisa'u tarikas salati za ta rinka sarar tana cizon wanda yake barin sallah fayaguli sammaha fi jismihi za ta rinka zuba masa dafinta a cikin jikinsa saba'ina sana tsawon shekaru saba'in sun ya taharra lahamuhu sannan sai naman sai zagwanye ya rididdige ya lalace Allah ya tsare mu yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai za mu shiga hikayatu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah